Alifan shaihi barhama ar-Rahmani shi ne ya jirɓince shi min dama zuwa hauni. Abake da fara mai sarrafuwa ne yamma da gabas ɗinsa barhama ka shirye ni. Abake da fara mai sarrafuwa ne kuma bana wata ta baba ta saɓani a'a a'a a'a. Allah shi kiyaye ni. Tabbace da wara mai tsawafu ne ne. Amin, amin, shehu barhama ka gyatta ne, kai ne da ku a cewa, hore mini rabbani. Tabbace da wara mai tsawafu ne. Ni kuma in so ga masoyanka su abarhama samdani, kai su sama dani, shehin da ya shirye ni na wace da bara mai sabuwa ne ya mu da ba'ar Allah na ƙara kira dai ni har yara balle manya dukkan mu na zamani na wace da bara mai sabuwa ne lallai mu bi farhama amma kuma da mani ni kam sai ne na bi shi sai dai kuma cewa ni a wace da wara mai zuwa ne ni mai yawan ƙazanta ne dauɗa ta dishashe ne sanya sabulin naka marhama ka wanke ni a wace da wara mai zuwa ne jirgin ka yake ɗaukar ɗumbin jama'a harni sanya ni a jirgin ka marhama ka fice ni na mace da marhama mai zuwa ne kowai shiga ya tsere ba ma wani saɓani ba kace na ce ɗoɗo ba a yi masa gunguri na mace da marhama mai zuwa ne da saba da mutan kirki sa kwaɓo da imani sada ka zuwa khairi har ka sanin rabbani da bake da bara mai sarrafuwa ne ka ji tsoron mutuwa ba kai ba ka kuma alhini sabo da mutan keke zai karfafa mai rauni da bake da bara mai sarrafuwa ne kuma zai kyautata mai muni zai kamsa sawai karni zai tarka kyawai dauka saukar gayi cewa ni ya yi kwasai kwasai zai kyau wane wa inkin birni babbar sutura gausi ka lulluɓa zamani kuma ka kyauta ta halinsa murri bacci zamani balle ahalin faida mun faɓi da imani na fage da barhama bai samuwa ne kai saduwa da barhama ta samu muna gani saduwa da barhama ta samu muna amma ba gani idanu ba haske daga rabani fage da barhama bai samuwa ne ai kowa ya biya samu saduwa da barhama zaruna muka wa saduwa da barhama zaruna lallai mu saduwa da barhama zaruna amma ba ganin idanu ba haske da garan fali bace da barhama mai zaruna ne kowa ya biya samu ya karu da imani mai ikuwa ya taɓe ya tambala kusurani mu da yi Allah shi kiya she mu don ahama da tijjani yara shi ya kimsi shin yarda bace bauni to tambaya ka dan amma mai farga bace ne ni dan duk ahalin faira ba mai zunubi sai ni ba bace da wara mai sa kuwa ne dai girman kudirar Allah yarda ta manya ne na sadu da kai shayi marhama kan shiryoyi Na fake na bara, mai damuwa ne.
tarin dinar watan kirki marhama ka sanya ni in ba ka yi gwanjon su gausi ka haɗa har ni Na fake na bara, mai damuwa ne.
dokan gani tsare gausi maula ya suturce ni karka bai wa shaidani dama shi da kastani Na fake na bara, mai damuwa ne.
ya kake tara kusa wai za shi farauce ni taimake ni samu ne don karki lahanta ni Na fake na bara, mai damuwa ne.
asali ina nuni ga shin zuba har ni sai dai ga alamtawa ba mai rigima sai ni Na fake na bara, mai damuwa ne.
na muna da ayyuka amma kuma cewa ni na fake da kai gausi mai san afuwa ne ni Na fake na bara, mai damuwa ne.
zan san nasara gunka na kyautata tsammani ko me na hida aiko barhama kana wani Na fake da bara, mai sabuwa ne.
dama hikimar Allah ke tabbara zamani nan ne na gaya dace cewa na yi tibiyani Na fake da bara, mai sabuwa ne.
Yashuwa gaba faruku yayan mu da tijjani sunan da yake bata dangi mujiya har ni Na fake da bara, mai sabuwa ne.
kamshin bishiyar faiba ya daɗa ɗazawa ni shi ne yake raye ta sannan na rubuta ni Na fake da bara, mai sabuwa ne.
kuma na yi salatina gaida maulana a jalali matansa da 'ya'yansa jimla na haɗa duk ni Na fake da bara, mai sabuwa ne.
ni ma na fake da warhawa mai san afuwa ne
Mai sabuwa ne.
Sira kullum da ka je ka amfani da mata. Ɗari da tara, ɗari. Ka sa shi mana wannan da ɗari.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم أهلا وسهلا لا تزال تلاقيك بجمال معناها أبا إسحاق أهلا وسهلا لا تزال تلاقيك بكمال معناها أبا إسحاق أهلا وسهلا لا تزال تلاقيك بكمال معناها أبا إسحاق أهلا وسهلا من صميم قلوبنا وعيوننا أبدية المصداق أهلا وسهلا بالخلافة كلها لم يبق بعد اليوم منها باقي أهلا بحضرة خير شيخ أهلا بحضرة خير شيخ لم تزل أمدادها من أثرة الإطلاق حمل الأمانة حمل الأمانة إذ أبى عن حملها من لم يطق ولا هج بالإشفاق خلف النبي حقيقة وخليفتان واستغرقته مكارم الأخلاق خلف النبي خلف النبي حقيقة وخليفتان واستغرقت مكارم الأخلاق فهو المبرز في المشاهد فهو المبرز في المشاهد كلها وهو المعلى عند كل سباق وهو المعلم كل علم نافع من مدرك الأصحاب والأزواق وهو المعلم كل علم وهو المعلم كل علم نافع من مدرك الأصحاب والأذواق وهو المربي وهو المربي للقلوب حقيقتان وهو المربي ذو المقام الراقي داء إلى الإسلام داع إلى الإسلام والإيمان والإحسان رائي العاد والميثاق صلى على الهادي صلى على الهادي وسلم من به ختم الرسالة فاتح الأغلاق لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله آخر لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله باطن لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله أول لا إله إلا الله آخر لا إله إلا الله ظاهر لا إله إلا الله باطن لا إله إلا الله إسلام لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله إيمان لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله إحسان لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله شريعة لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله طريقة لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله حقيقة لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله الوصف لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله والاسم لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله والذات لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الحمد لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله والعبد لا إله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للإعتقاد والتسليم والمحبة في أوليائه ذوي القربات وجعل الثناء عليهم جالبا لجميع الخيرات أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يؤذيه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على أفضل البريات سيدنا مولانا محمد شفيع الكائنات المرسل رحمة في الأرض والسماوات وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي الأباءات وأصحاب الهداة المهتدين ذوي القربات ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم أبي البركات ممد الأولياء والأقداب وساقيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات مولانا أحمد بن محمد بن سالم أبي المواهب الخفيات والجليات وعن خليفته وصاحب فائدته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفروضات شيخ الاسلام برهام يس كاشف الكربات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي احمد علي أبو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المواهب والضمانات حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفع نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوهينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر فازقا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم قال راجب أنت على آلهتي يا إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سمينا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبا ابراهيم صدق الله العظيم الله أكبر
آه. الحمد لله يوم لهدي عشرين تقوز جوات الرجب shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ala sa'idu abdul salatu askar tasliya wanda ya daidai da sha takwas sha tara ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya ta annabi isa ala nabina alayhi salatu wassalam ga mu Allah tabaraka wa ta'ala ya tara mu a cikin garin jega garin wani mutum musulmi na hakika allazi salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi garin wani mutum mumini na hakika wanda makwabcinsu ya aminta daga zaluncinsa garin wani mutum musulmi na hakika wanda ko dabba in an kira sunansa sai ta ce radiyallahu anhu shi ne babban wali maftuhun alayhi wanda ya samu fathinsa tun ana alamul arwa wali siddiki kududi daga cikin kudubban wannan al'umma shekarunsa ba yawa amma aikinsa ya cika duniya shi ne shehinmu a shekh ibrahim balarabe ibn harun jiga ni ne balaraba ibn haruna jiga na'am kuma ka ce ka na wuyin kau da fiye iya almajiri ne na shehu a tuku mai hidima bin shehu tijjani muddin ransa ba gajiya rayuwar shehu balaraba jiga akwai darussa da yawa a ciki amma da mai nufin Allah mutum ne masoyi kuma mai gaskiya masoya da yawa amma masu gaskiya kaɗan ne kuma shehu jallahu ta'ala wa rada wa annabi ali da ya ce zai nan na da yawa masoya hanya a ƙarshe sai da ya togaciya ya ce masu gaskiya kuro da wanki wata halta ɗariƙa ilal haƙƙi li kulli muridin wasli lil haƙƙi bil haƙƙi na nannaɗe kuma na sauƙaƙe hanyar tafiya da nufin saduwa da Allah da dukkan mai neman saduwa da gaskiya kuma ya zama a zuciyarsa da gaske yake mun taru a wannan gari ba don siyasa ba ba don cinikayya ba ba kuma don auratayya ba ba don mukabara ko raddi ba ba don mujadala ko munazala ba ba don mu faɗi halin wani maluki mara kyawu ba ba don hankaici da wargi da wauta da sakarci ba mun taru a wannan gari na jega wanda in an faɗi sunan garin kurum dukkan masana Allah sai sun raurawa jega ina ka ce jega baka ci komai ba ba arifi ba ne mun taru saboda godiya da soyayya da annashuwa da walwala da farin ciki da jin daɗi da karsashi domin tunawa da ambatan ashehu bi jami'i maratibihi والباب المفتوح لكل من يريد الولوج إلى حضرة كرسي أدين النذير والمثال في الحال والمعالي من تسنم قنن المجد بالصفاء والكمال بالولاية المحمدية شير مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام الشيخ الهاج إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به آمين mun taru a wannan mazauni tare da manya-manyan bayin Allah salihai da sharifai jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ala ra'sihim فضيلة الشيخ الشريف إبراهيم بن الشريف موسى المرحوم تجمد الله برحمته وأسكنه ففي جناته آمين
أقول سيدي مالم ماهر حفظه الله ورعاه أطي سيدي شهيد مالم يحيى الله ورعاه أبو خليفة مالك محمد الشافعي حفظه الله ورعاه أبو علاج محمد خامس حفظه الله ورعاه أبو علاج جبريل حفظه الله ورعاه أبو السيد مالم نمدينة حفظه الله ورعاه akwai malam dan jummai ilori abdullahi wara'ahu akwai khalifa malam mansur abdullahi wara'ahu akwai malam muhammad bashir abdullahi wara'ahu akwai babanmu shugaban zakirai alhaji umar abdullahi wara'ahu da kuma ainihin shi baban namu mai masaukin baki a sheikh malam muhammad nuruddin abdullahi wa'ahu wata wani mahuli na bilifat a ƙarƙashin gayyatar wannan ƙungiya al-muntada linashir ta'awutul islamiyya sannan akwai babarmu mu uwar kowa a wannan mazauni kuma shugabanmu diyar shugabanmu wadda duk sanda muka ganta sai idanuwan zuciyoyinmu sun cika da kwalla muna ji ina ma yadda muke ganinta haka muke ganin maulana sheikh ibrahim ibn harun balarabe jiga ita ce sai da fatimatu zahra radiyallahu ta'ala anha wa adama markaha wa tawalla umuraha zahiran wa batinan sai da Allah ya kara muku lafiya Allah ya ja mana kwanan ku rayuwar ku tana jiyar da mu daɗi wanda bai ji mun ambaci sunansa ba kada ya ji kaikayi a zuciyarsa ko ya dauka cewa mun wulakantar da alfarmarsa ba wannan bane gajiyawa ce irin tamu ya Allah ba mu san ka ba ya Allah kuma ba mu gan ka ba amma maulana shekul islam wa fa'adatul anam wanda muka taru a wannan dare dan shi shi ya ga kowa kuma ya san kowa kama khalaqar rahmanu kullan shahidtu ba mu da muke nan ya ga kowa kuma ya san kowa saboda ka ina gai da ku a ƙarƙashin gaisuwarsa ina cewa da ku السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية muna godiya ga ɗan uwanmu abokinmu salmanul farisi wa utika salmanun bi shauki habibina wala tatanaha lau mala'atul mujallada malam salmanu muna gode maka da ka gayyace mu taron wanda san sa arziki ne duniya da lahira da wanda ya gan shi da wanda ya so shi da wanda ya gan shi za su shiga cikin aljannar da wama babu bubutani yana cewa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila bubtani yawa kar mu manta cewa yau 28 ga watan rajab kwana ɗaya muka ƙara daga kwanakin isra'i da miraji jiya manzan rasulullah sallallahu ya tafi sama bayan ya wuce ƙasa ya wuce sama ya wuce gabas ya wuce yamma ya wuce kudu ya wuce arewa ya wuce haske ya wuce duhu ya wuce yau ya wuce gobe ya wuce jiya ya tafi halar kafa kausai da au adina dana fatatalla dole kaibin fa innahu taqafar an hadhalika al-jabarut فسر سرى للسر بالسر وعده كما تم إلا الحق والسر لاهوت بيانك من مرأة هناك ومسمع هواه حبيب الله والرسل ما أوتوا شيء يصف أين دون منذر وأين كريمه وأين الذي ناجى ونسجده الهوت إذا أنا مجال إسرائي إلى النمن الله sallallahu alaihi wasallam da ganawar da yi da Allah fa aina ibn Mirza wace maganan dutsen Ur Sina'a da aina kalimu wace maganan wanda ya gana da Allah a dutsen Ur Sina'a sai da aka ce shi ta kalli fa khalana alayka innaka bil wadi al muqaddas duwa sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi mu ba a kasa bane ba a gindin dutse ba a'a al'arshin Allah ya tafi da ya je ido biyu da al'arshi ya duka zai cire takalma tun ba ce ya cire ba ubangijin bayan ya ce masu ina ne za ka yi ya ce zan cire takalma ya ce saboda ni ya ce ka gaya mun yadda kuka yi ga musa a ɗori gina ka ce da shi fakalana alaika to ni ba sai an ce in cire ba zan cire da kai Allah ya ce masa masoyina ai al'arshin ma dan kai na yi shi takashi da takalminka ka wuce شيء شيء كتا وقد وجاء الأرش المجيد وقد خضع الأرش المجيد لوقعته فإنك فوق الكائنات سماء وصلت بك الأرسال والكل خادم من الحضرة العليا أتاه علاه saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a tafiyar da yayi a jiya din ya karbo sallah salloli guda biyar ya karbo shari'a ya karbo ɗariƙa ya karbo hakika yana gaya mana lamma khalautu bi rabbi awha ilayya salasa ulum فعلم أخذ علي الأهد بكتمانه إذ قد علم أنه لا يديك عمله غيري وعلم خيرني فيه وعلم أمرني بتبليغه للعم والخف من أمتي lokacin da nake banta da ubangijina ya sanar da ni ilimai guda uku ilimi na farko ya rike alkawari a kaina kar in sanar da wani dan ba ni iya dauka in ba ni ba shine ilimin fana'i da baka'i jazba da suluki sukuru da sahu kabdu da bastu ilimin da ba a karanta a littafi gwargwadon kaunar da nake annabi gwargwadon rabanka jin sa ake in kai sura da waɗanda suke sura da shi yace ilimi na biyu an bani zaɓi wanda na lura da nutsuwarsa da hankalinsa na ga zai iya in bashi shi ne ilimin dariƙa wancan na farko shi ne ilimin hakika wannan kuma shi ne ilimin ɗariƙa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar ga yasa sai da Fatima to Zara alaihi salam ya bawa mijinta subukinsa al-Imam Ali ibn Abi Talib karrama Allah wajahu wa radiyallahu ta'ala anhu shi kuma ya ba ɗansa Imam al-Hasan ya ba almajirin zasan fasali ya ba almajin za jamilu zayat shi kuma hasan basari ya ba habibul ajami habibul ajami ya ba dawud da'i dawud da'i ya ba ma'ruful karki ma'ruful karki ya ba salim sakadi salim sakadi ya ba saudu da'ibatu suriyatul bagdadiyya bil qasim al junaidu sarika daga nan ta waza duniya muhammad al-fakri sida abdulkadir jeli أبو الحسن الشاذلي أحمد الرفاعي ابن عربي الهاتمي أبي القاسم القشيري ابن عبد الله السكندري ياقوت العرش أبو العباس المرسي har zuwa mahmudul kurdi wanda ya ba shehu tijjani radiyallahu anhu dariƙan khalwatiyya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga an ba khatimul awliya'il muhammadiyyin dariƙa sai ya bayyana masa Ali Sambul ya ce masa utruk an ka jamil ashiya ana shekuka wa murabbika wa kafiluka la innaka li makhluqin alayka min ashiya ad-dariq ta'ala wasilatuka wa mumidduka ala tahqiq dukkan wannan nan da ka haɗu da su su abdulkarim sammani su muhammad bin abdullahi hindi su abdulsamad rahawi su mahmud kurdi manzo Allah ce duk rabu da su daga yau ni ne shehin ka ka rabu da duk daga kunnan da ka karba ni zan baka dalika da hannuna kamar yadda na ba babanka kofar ilimina surukina kanina dan uwana ali ibn abi talib karamallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah ya lakana masa dariƙa wannan dariƙa ce ta tafiya ce ta tafiya sai dai ali tamazini har zuwa sai dai amr al-abdalawi har zuwa sai dai amr al-skarish har zuwa wanda muka taru a wannan gari dan shi Barhama Abdullah. Wata rana ya shirya zai je ziyarci shehu su kai rajo sai shehu jihari ya bayyana ya ce shehu su kai rajo wajen kake ɗaukar mutumin ne kana ɗaukar sa almajiri ne ko ce ya yi mu muka ba shi ya ce kiyaye kanka ya ce karka taɓa iya cewa shi almajirin kai wannan da kake ganin sa saurayin nan kana ganin shi baki daga ƙasar Senegal ko cikin safari ne aljabba ce ya sabaka asiri ne wannan haske ne sha'anin mai shigo lilla ya ce karka kuskura kai tunanin almajirin kai maza ka gaya masa kar ya zo ya zauna kuma ka roƙe shi abin da yake shayarwa kai mai ba shi ne shi suka yaje mai waka shahidtu lakum fathan mubinan bima lakum bi al-haqq min bayn al-bariyati kal khamsa wa yatta an shaykh at-tijani khatiman wa inni lakum fiha anassu lakum nafsa wa inni ara shaykh at-tijani khatiman wa anta alladhi tafsita fi khatam al-fasa ni ina ganin shi jani shi ne zoban wilaya kai kuma kai ne kwatan zoban inda ake kulla zoba marasa albarin ya tafiya bai da ma farza kulla ya tafiya sai Ibrahim Allah ƙara mar yadda an haife shi ne a cikin wannan wata watan Allah ya zo hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-rajab shahrullah wa sha'ban shahri wa ramadan shahru ummati rajab watan Allah ne sha'ban wata ne ramadan watan al'umma ne yana daga cikin watanni guda hudu masu alfarma Allah ya tabbatar da alfarmarsu tun da ya halicci sammai da ƙasai ya rubuta wannan alawul mafus kamar yadda Qur'ani ya gaya mana bismillahir rahmanir rahim inna iddata shuhuri inda Allah na ashar shahran fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atu hurum zalika ad-dinul qayyim فلا تظلموا فيهن أنفسكم كثني cewa lissafin ƙididdigan kwanakin watanni a musulunci ko a wurin Allah goma sha biyu amma a cikin goma sha biyu nan akwai guda hudu masu alfarma Allah ya ce ya rubuta wannan tun a lauhul mahfuz a lokacin da ya halitta sammai da kasai waɗanne ne guda hudun nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salasun mutawaliyat zulqida zulhijja al-muharram wa wahidun fard wa huwa rajab yace guda uku a jere suke zulqida zulhijja al-muharram idan watanni waliyai ne to waɗannan watannin kudubai ne zulqida kudubi ne zulhijja kudubi ne al-muharram kudubi ne rajab dausi ne saboda gautul ibadi zai bayyana a cikinsa يا سر الأكبر يا أيها الولاد ويا قوت العباد سراد الحق يوأنيا ثم تشير بهكم المصطفى سبحانه sannan da kowa ilahiyya da ba gajiya sai taimako yanzu yanzu gare ni gani cikin kunci muhimmi tare da ɗauki gare ni ne ka san irin duk bukatu na gurin ka duka tun ban shigo ba cikin duniyar ya ya abiya dukar mu yau na cikin jinkin yami muka duk da ko a duni yana neman ya kada ne wallahi sai na ga ka haure shi can da kafa ka haɗa shi a bayan duniya kaza domin ya san dai ina da uba irin na faɗa wani ma ya koma karata goben ya biya Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
a ƙasar senegal a wata alƙarya da ake ce da ta tanzania state wannan alƙarya mahaifin da alhaji abdullahi yas shi ne ya kafa ta shekari manna abbal alawi yana wake wannan alƙarya yana cewa هذا بالقلب كل شجر دفين مولد الشيخ عند طيب اليتيم برزت منها شاع حيث بداني زفرات منودة بأني ولكلب لديه منه انتراب ولتمكين تحلل من جهولي ساري كد به أؤثر خدي وجهولي من تربه وجبيني إلا من تربه بدا كل تبر وتبدى من يومه كل يوم أيها المولد الخليل فإني بك زور بك زور أتر وشمس الرحيم ولولا ما يجلس على سر أبو جبل الناس ما يجلس على سر السيدة عائشة lokacin da ta ɗauki cikinsa sai ta ruya gata akan wani abu kasan abin kuma akwai rijiya ga wata kuma ya tsage biyu ya faɗo mata da gari ya waye sai ta samu mahaifinsa sai ta gaya masa yana kishin da sai tashi sai ce mata kama bakinki kin gaya da wani kafin ta ce ban faɗa ba ya ce karki sake gaya ba wani in ba ka ba za a yi miki hassada da kuma abin da za ki haifa ki kama baki ban aure ki ba sai da annabi ya gaya min in aure ki ki ce za ki haifi wanda zai kai la ilaha illallah kasa kasa gari gari anguwa anguwa layi layi gida gida lungu lungu loko loko kwararo kwararo kowa ki ya
Mm.
Yace ki kama bakin ki. wannan mahaifiya ta shi waliya ce mai tsoron Allah mai yawan zikiri mai yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam mai yawan biyayya ga mai gidanta duk mata na mahaifansa idan sun dafa abinci ranar girkinsu ‘ya'yansu suke aika da kai wa mahaifansa abinci a gona amma ma yake shi ran da kanta take kaiwa sannan idan ta samu falala daga Allah sai ta dan cewa wani abu ciki ta bashi yana karami ta ce kaiwa babanka ta ce na addu'a tana yawan ajiye zamzam sai ta ɗauko zamzam sai ta zaunar da shi ta mai alula sai ta bashi ta ce ka sha in ya daga zai sha sai ta sa yi niyyar tukuna ya ce niyyar me zan ta ce ka yi niyya Allah ya baka haddan alkur'ani kaga wannan yana gwada cewa malama ce domin ba malama ba ba wadda zai san cewa a sha zamzam da niyya wani abu ne sai wanda ya karanta hadisin annabi sallallahu alaihi manzo Allah ya ce duk mutumin da ya dauki zamzam ya sha da kowace irin niyya bukata za ta biya to ita sai ta ba ɗanta ta ce yayi niyya sai ya sha da wannan niyya shi mutum da ya taso hasala ake ma akwai wani a gidansu yadda ya harwa shi ake ba rubutu na yara idan da rubuta musu amma idan ya tashi rubuta shirin sai rubuta wa ya fi rubutu min kulli makani wasu yaran da ta ce ni kuma ni nake wankiya idan na zo wankiya sai ga rubutu ya koma wa ya fi da ilmu min kulli makani ita ce lokacin da shirin ya rasu an zo an fada sai da zai rasu nanta an zo an fada sai mata suka fashe da kuka ihu ya suka gida ita ko sai ta ranga da guda aka ce a dama wancan ma munafuka ce ka san shi ruwa ne sai an daɗe ana tare da mutum kawai daga ba sai gane munafiki ne ba wanda ya haɗu da irin wannan kamar shi shi wa radiyallahu anhu da shehu ba na Allah bane da bi da sunan sa bai wuce kafar su ba samu wanda ya ga bala'i da masifa da hasada da kiyaya irin shehu Allah bai ba shi kuma ne wallahi malam zaka je na saboda wani lokaci rahmanu wa ma na rin muradin wa inna yu'minu suku billahi jumu'a ilahi إن هم هذا الجمع حقا وإن هم هو المنافار ركابة الماء يكون دينا لخبير وإنه تترف بالمكتار قبل الماء أن يخشى على جاز أمين الخبير مكائد أبناء لأهل فكاء ويا ولي شاوي أما بين أنا أدعو الله صلى الله عليه وسلم كان ذاك za ka dinga jihun tsoro kawai na da misali kana da hankali ba saboda kredin ya'yan karuwa ni za ka ji tsoron wani kredin ya'yan karuwa ya sade ya ce karka ji tsoro makiyana karnuka ne karnukan kuma makafi makafin kuma a cikin sanka ya ce wai amma suna wa rana haushi wani makaho kuma a cikin sarka amma yana wa rana haushi aka tambaye shi lafiya wani zan farko da ita ne alƙara lafiya ayi akwai ayyu wasu ne sai su ga wahani ya ciye ruhun da za ka bi da sama wahani ya ciye ruhun da za ka bi da sama mubahan lima ga ruhin kilabi dalila to shi da aka zo aka faɗa aka ce ya rasu mata suka fashe da kuka ita sai ta ranga da kuka asha to ko ce ba muna suka ce ne suka ce kai amma ya kamata ya tambaye su aka ja ta tana ta dinga aka ce kiwa ciki haka bayan sannan ne tafi asibitin nan ba bayan ya sallama kowa sai da ya kibe ki kun daɗe kuna magana sannan ya wuce ya ce to kun san wace magana muka yi aka ce ya ce to ko wannan rangin da kuka kawai ta ce na girme shi an na karfe duk bala'in da ya haɗu da shi na gani duk makiyansa da mahasadansa babu wanda bai binne ba ta ce muna zana da sai za ce shugaban ƙasa najeriya ya zo shugaban ƙasa wani kaza ya zo ya zo ya gaishe shi nan ne wanda yake damuwa a gonarsa suna masa aiki ran da zai tafi gaya ni ya ce wance ki tiya da murna duk abin da annabi ya sani na gama na ina ta ce to ni a lokacin ne na kukan yanzu kuma na gama to da ka yanzu murna nake yi Allah ya cika masa burinsa to shi ne rabbi Allah ta'ala na warda wa annabi ali ya taso cikin nagarta ya taso cikin tarbiyya shi rabbi Allah bai da aboki babansa ne abokin shi babansa ne malaminsa babansa ne shehinsa shi bai rayuwa irin rayuwar yawace yawace ba tun bai taso shi sa ke da karfin ilimi da karfin sanin yaren larabci kai mamaki shi sa duk wanda ka dina ce shokar ka damu da shi kar ka ba ta da lokaci ma har ranka ba kai da ya kawai in kana da na ba ji ka ba shi shafirwa wallahi malam a to wani wani matsayi kace da shi da za ka ki shiro kana da na Najeriya kana kuma kama da wani abu da babu tabbas ga talaki mummuna ga larabawa sun jajaye kyawawa masu gashi har gadon ba waliyan sharifin mafuhai kuma tattuntai kuma malamai suna gulma a gona shi sai kana nan mummuna kana sun barbar Shirin da zama a tsara ruwa da ruwa na biya ne abinda zai jirgin ka don Allah wani mutum ka gani baki wanda da azumi zai zauna ya tafsiri amma laraba ke zuwa ji Allah wani to don me kan gani baki tafsirin alqur'ani ba rage a murtaniya idan azumi ya kama yadda muke kokarin rubutun tafiya umra haka suke rubutun tafiya madina su kaura da su da iyalansu da yayansu kuma sharifai kuma sharifan yan asali wanda su ne asalin ɗari tsama don shan wani razan adari shi ne ya zo da ɗari tsar ya kai sa murtaniya ya saki almajirinsa ya saki har sirgan shi ne mahmudu fari shi ya ba umar rubutu ɗariƙa shi ya ba alfa mayar ɗariƙa shi ya ba a abdulkarimin nakin ɗariƙa abdulkarimin nakin ya ba umar rubutu ya ba alfa mayar ya ba alif malik shi kuma alfa mayar ya ba malik ya ba alif adlaniyar amma abin mamaki sai ga 'ya'yan waɗannan mutanen sun sallama shi ibrahim wanda al'ada ‘ya'yan shehunan ka ba za su taba binka ba ko ne Allah ya baka. To shi wani jama'a tararo wa arbawa na biyani ya taso cikin nagarta da kamun kai da tarbiyya da kunya da ilimi da tsoron Allah har ma yana sani yana cewa alhamdulillah na sha ta ɗahira ma kuntu fakhran بل لقد شاكرا ما قد جالست فيها العلماء تاسوا يقول كم علماء na gudu Allah na taso cikin tsarki na yi rayuwa mai kyau ba za a yi yake ba ina gode wa Allah duk abin da wani zai je yi dan a zage ni ya daɗi bai ba sai dai a zage shi ko a zage ubansa amma ba ni ba in za ka faila ka faila da gaske kan ka rubuta abin da za ka ja a faɗi maganar da bai shafi mai faida ba bai shafi faida in za ka yi lalata ka a ta sharbinka shirye hoton da ka sa a wuya ta ka je ka yi lalata ka in ka za ka ce a tarfin za ka ɗauko hoton da ka sa a wuya ka ɗauki sharbinka lalata da fara rabu amma kar ka ce wannan abin faida ne sai ka mutu ba imani yanzu abin da ke da tsarki ka ɓata shi saboda son zuciya shi wajen laro a cikin wannan ba a samu nufin suna kamar shi ba ana kara man yadda bin sunan manzala suna sallama dalili ne mai ƙarfi kuma hujja ce shaida ce wanda take mai girma ta cewa bawa yana son annabi sallallahu alaihi wasallam domin innar muhibba liman yuhibbu muhibbu shi masoyi mai biyayya ne ga wanda yake so to shi Ibrahim kuma yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma atakum rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da ma'aiki ya ku da shi ku karɓa hannu biyu abin da ya hane ku ku hannu sannan san annabi sallallahu alaihi wasallam alama bin sunna san Allah alama bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun in kuntum fi dunillah fattabi'uni bi dhikrillah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko da zaka fara in kana san shi shine kyautata sallah kyautata sallah alama ce ta san annabi masoyin annabi ba zai kiyin sallah ba dan manzon Allah sallallahu alaihi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli sallu ku sallah kama ra'aytumuni usalli shin yana so nuna duniya cewa shi mutum yana nuna sai ce musalli kama kana nabi musalli musulmi kaza na kabu sabila sunai dai sai aka kyautata sallah yana daga cikin wato soyayyar manzala sallallahu alaihi wa sallama ta haka nan in baki cewa manzala sallallahu sallama ma'abocin cewa ne yana taimakon miskinan talakawa marayu gwagware masu cutar ajali manzala sallallahu sallama yana taimakon su a kudin shi har ma shi yana mata kirari wani ولا يبكي وغير يركز ترى أكل الوجود بوجه المكسر في yaro majiyin manzan Allah ne suna suna mai koyi da sunnarsa kai ka kai ba za ka taɓa samun wani taujihi da shiru yayi ba ko kuma ka ga wani irshadi shiryarwa da shiru yake wa almajiransa a ko'ina sai ka iske maudu'in wannan taujihi ko kuma maudu'in wannan irshadi shine ihya'us sunnati wal abdu ala millati ba za ka taɓa buɗe wata takarda ko wani littafi da shi wani rajalar ya rubuta ba ko wata risala wanda ya rubuta ka karanta sai ta kayar da kai yanzu aka tauhidin Allah dukkan rubuce-rubuce shi wani rajalar suna nuni da zuwa tauhidi kaɗai ta Allah da kuma tabassashi wato yin riƙo da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ta kai ba za ka taɓa sauraron hudu da shi ba shi yana hudu ba sai ka jaye maganin tauhidi wannan huduwa ranar juma'a ce ko ko ranar idi karamar sallah ko ko ranar idin babbar sallah ko ko a taron maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai shi ne huduwa sai ka ji kunnen ka ya cika da maganar tauhidi da kuma bin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan za ka jira cewa tanamshi ala nazil amin fawiyatan متابعه فالكل جد متبعي فإن عظم خياره فالأقدام دائما على سنة الهادي على خير معين لا تجنا جاء لا أتسموا بالحبل حبل محمد رجالا وأطفالا مثل ومشايخا تفوقوا رجالا مهرجين تزمنوا وزيرا وجابوا فضفدا وصرابخا شو جاء ya ku almajirai na aljanu da mutane almajirai na aljanunku da mutanenku ku ji ku sani ku yi riko da igiyar nan ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da mazanku da yaranku da matanku da dattijanku ku yi riko da igiyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan kuka yi za ku zarce mazajen da suke kwana sallah za ku zarce mazajen da suke kwana wurdi waɗanda suka daɗe da tafiya a cikin hanyar Allah sun daɗe sun yanke dazuzzuka da saharu da faƙaƙe da tekuna da duwatsu rana ɗaya dare ɗaya in kun fi umarnina za ku kamo su. To ɗan uwana in dai kana son shi rayin da gaske me zai ana kai sallah me zai ana kai azumi me zai ana da kai zakka me zai ana kai haji gashi yana cewa rabitu bi rabbi wal halifatu maslaki imani rasulullah ila atakhallahu dalili kitabullah wal bait qiblati rasul wa bil bait al haram mutawwifu yusalli sujudan raki'ina wa innana ala zada rasna dara la nata'assabu wa lasna mubali بالسبيل فلا نرى سوى خالق الاكوان يولي ويفسد ونشكر مولانا الجميل تعرضا لآلائه شكرا ولا نتكشف يموت بجيز من يجيزه فإنه يؤديه يعني ثمنا ويعطيه
الله الله الله الله الله Allah Allah Allah كفرا كما انت ما حبو ولا لا لا لا ولا لا لا لا انا فزادوا اني احب محمدا فارغد كفرا كما انت ما حبو ولا لا لا لا ولا لا لا انا فزادوا اني احب محمدا وارغد كفرا كما انت ما حبو مسلك إمام رسول الله لا أتغلب لا لا لا لا لا لا أنا دليلي رسول الله والبيت قبلتي مصوم وجيبتي آرائي مطوف لا لا لا لا لا لا لا لا نسلي سجود الراجعين وإننا على ما درجنا دارا لا نتأسف لا لا لا لا ولا لا لا لا ونقلان غالبي صليبي بلا نرى لا خالق الأكوان يعطي ويكشف لا لا لا لا ولا لا لا لا ونذكر مولانا الجليل تأرضا وإلى نبي شكر فلا لا تقشف لا لا لا لا ولا لا لا لا يموت بغير من ينقذه فإنه يؤدي غياب شر تروى يفرس لا لا لا لا ولا لا لا الله الله الله الله الله الله الله الله لا لا لا لا ولا لا لا الله الله الله الله الله الله الله الله فيا رب فاصل به صراط محمد وسابر أولادي ومن يتعنف لا لا لا لا لا لا لا لا وتغفر لي والوالدين أولنا دخول جنان لا نخاف ولا صفر لا لا لا لا لا لا لا لا وأولي مرادي السماوات دون من نقامات والإسلام في الكون وقول لا لا لا لا ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
Sayyidina Muhammad Rasulullah Alaihissalamullah. Yan uwa duk wanda ya amsa sunansa dan faida to ya kokari ya koyi da Shehu Ibrahim Abdullah. Shehu Ibrahim yana sallah. Shehu Ibrahim Abdullah yana azumi. Shehu Ibrahim Abdullah anhu yana cewa ya ce mu ciyarwar mu ma ba irin na masu ba da zakka ba ne. Sai an yi lissafi sai a cire wani a babayar. Mu wani fi kula da bayarwa dukkan biki muridu sira da hu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fayyuki wa la yuki fayyuki wa la yuki bayarwa ke baya ragewa wa gairu min kifi tara akarat in ba annabi wa za ka daina ba da garken raguma da wajihin mukassin da fuska mai murmushi garken raguma ba saboda ka yan uwa shi wa rajalla anhu babban aikinsa shine gyaran zuciya babban aikin shehu shine gyaran zuciya duk karatu ka in zuciyarka bata gyaru ba ba abin da Allah zai da kai gyaran zuciyar nan shine muhimmin aikin shehu shehu rajalla anhu ba ruwansa da cikuna da motsin da cikunan suke yi abin da ya damu da shi shine zuciyoyi da kuma abin da zuciyoyi suke sakawa wannan shi ne ake cewa shi yasa harshensa na hali a yaushe yana cewa wallahi laisa qaddi an azhaba ila Allah bi suhufin aktubuha wa inna ma qaddi an azhaba ila Allah bi qulubin ajzibuha wa aniluha ila ma indahu wa uhaddibuhu ilayha yace wallahi ni ba manufa na bane in je wa Allah ranar lahira da littattafai sukuli sukuli yace ne wannan ba shi ne bukata ba wannan bane burgiya in ji wa Allah da littattafai tubuli tubuli a ce din ni na wannan ba so ce wannan bane ya ce buri na in je wa Allah da zukatan mazaje da na mata da na yara da na shashashai da na wawaye da na jahilai da na malamai da na talakawa da na masu kuɗi har da na mahaukata dukkan su na saka la ilaha illallah wa shi ya ce ka ji buri burina in sa zuciyoyi su nufi Allah wani matu kalli fihimu an asu kahu ila hadartul barrahim ilahina manufata da al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama in kora su in kora su ba in jawo su ba da yawa shehunne ko malamai jan almajiran su suke suna gaba almajiran na bin su shehu kuma ya tasa almajiran sa ne a gaba yasa duk wanda daga ya halaka ko ya karkace ba shehu ya bu ba bayan an wuce ne biyo baya amma shehu ya tasa almajiran sa a gaba duk wanda ya karkace yana taro shi yadda ka san da fulatani da shanu haka ya taso almajiran sau da idan ka je kana aikin biya to kana tona a kanka asiri ne cewa ba ka daga cikin almajiran shehu radiyallahu ta'ala anhu arbabu annabi ali sau da ka shehu radiyallahu ayyukansa da maganganunsa da halayensa suna sa wa bayi san Allah suna sa kuma Allah ya so bayi shi yasa randa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayani akan shehu radiyallahu ta'ala anhu arbabu annabi ali da almajiransa sai da ya rantsuwa ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina ke karkashin ikon shi la in shi'tum idan kuna so la uqsimanna lakum wallahi zan rantse muku sabon ka ce ya rasulullahi ba sai ka rantse ba ai Allah ya ga mana ba ka magana da san zuciya ba sai ka rantse ba yace amma zan gaya muku أن أحب عباد الله تعالى إلى الله هم الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويمشون على الأرض بالنصيحة yace kun zauna ƙarshen zamani za a zo mutane za su riƙa nuna waɗanda Allah yake so su ce su ne ƴan wuta waɗanda Allah ya ƙinewa a ce su ne ƴan aljanna ƙarshen zamani ƙarshen zamani sai annabi ya ce to ni bari in gaya muku da baki na mai tsarki ku sani waɗanda Allah ya fi so a cikin bayi su ne waɗanda suke sa bayi su so Allah kuma su sa Allah ya so bayi su koya wa bayi san Allah su sa Allah ya ji kan bayi sannan ba su da aiki sai tafiya ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa don nasiha za ka je na shafa gadar ta audani وعلي وأسرتي أجوب الفلا لم أشكت قد كلالا بكولك دورا أو بيوب ومرة بباريس دار الفاسقين كسالا ببن شيك يوم ثم يوما تجولا بقاهرة أبكي هناك جمالا لعبد المليك الكرم قد جئت موهنا وما لندن أبكي بعضها خيالا ببيروت الحسين بالشرك خادما رسول إله الأرش وهو تعالى تراشي بها كلبت على مودتي ومونثر دين النبي تعالى كبير تسموا بالحبل حبل محمد كبارا وأطفالا لسوى رجالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
فغادرت أوطني وأهلي وأسرتي أجوب فلا لو أشفقت كلالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله فغادرت أوطني وأهلي وأسرتي أجوب فلا لو أشفقت ربك لا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بكون فطور الأودية ومرة يداري سدار فسكين كسالى لا إله إلا الله لا إله إلا الله تجيك يوم فيوم تزول البقاع ملك البر قد جئت موحدا ووالا دون العبد فهب خيالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ببيروت الحزن بشوق خادما رسولا إله العرش وهو تعالى لا إله إلا الله لا إله إلا الله كراشي بها خلفت على وودتهم ناصر الدين الذي تعالى لا إله إلا الله لا إله إلا الله قد اعتصموا بالحبل حبلي وعبدت رجال وأطفالا سنوا رجالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله قد اعتصموا بالحبل حبلي محمد كبارا وأطفالا سنوا رجالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بداري علوم الدين أدركت منهتي فقد سيدت مجدا يفوق مقالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بلا هوام الإن القديم نوارة المسير إلى العلا جل جلالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بحنكوك من منكوك جاء قديمك يوالي لك الأسفار وهو أطالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بفارغ صبر الغلاء وتطفيلا فحقق رجاء من رآك مآلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ففي كل حي قد خضعت بنوة إلى كل حي قد بذلت ونالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله حلوت نهار الأخوات وإنني حلوت القرى والمدنة الحرج بالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله حلوت نهار الأخوات وإنني حلوت القرى والمدنة الحرج بالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله أروم رباباري لنصرة ديني وأبرد لجيل الجديد مثالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ضعيف العليم شائب متحمس لينصر دينا يريد قتالا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لأن النبي الهاشمي دار وغلب لا سد عدوانا ورد ضلالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله تطاوفه الأجواء شرقا ومغربا يدير الهدى فيما وقالا وحالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله كنت نجوى القلب سعد توسل بقائدي رد الجيوش وصالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله رواه لأمر هاشمي وإنه أذاق الجموع المعتدين وصالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله تاجي يشي علمت البحار الذاخرات وإنني علمت القرى والمدن بلح الجبال أروم ربا بالي ينهض ديني وأبرز للجيل الجديد مثالا شيخ أنا جمال يا ميد ما توسى قبعي يا ميد يا أرفع مرايي تنرش in ka shiga cikin gidansa ina mijinku yau wata biyar ke nan ba mu gaishe in ƴaƴan da suka fito waje ka haɗu da su ina babanku yau wata biyar kenan ba mu ba mu gan shi ba shi ne ta ce fa ayyantu a hali sun ma aitamtu iltati fa ta da yin mabubu kulli wa yau ta jalla yin mabubu haƙƙan wa ƙara ni abrahamu abdullahi ko abdulzati wal kulli hadafi na mai da ‘ya'yana marayu na mai da mata na gwagware sai manzo Allah ya zama kulliya ta baki da yana saboda na nutse a cikin hidimar shi ban da komai sai shi sai ya zamanto duk garin da na je sai mutum ɗari su na bakin annabi an yi wannan ba dai ba ba duk kasar da ya saka ko ga manzo Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam lokacin da shi wa ya gane cewa muradin Allah tabaraka ta'ala shi ne zuciya Allah baya kallon jikin mutum inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah bai kallon kai dogo ne ko kai gajere ne kai fari ne ko baki ne kai kyakkyawa ne ko mummuna ne ba ruwan Allah ne zuciya ka kawai shi zuciya ne ke so wani shirin dalla ya gane wannan kuma ya fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ألا وإن في الجسد مدة إذا صلحت صلاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب في كركة الأمر سباكي يوم جار zuciya. shi wanda yana babban aikin da shi ne gyaran zuciya ya rubuta wata wasiƙa yanzu aka ce yi mamuri bashir yunus allah ya ƙara mai yarda shi ne ke ce masa wa alam ka sani anni cewa ni ba hama abdullahi wani na da hamdu na gode wa allah ليس من شغل إلا في إصلاح قلوب أصحاب الشيخ نيمان غير أيكي في جارن زكاتن المجرن شو تجاني wannan shi ne aiki ne ban da wani aiki sai gyaran zuciyar almajiran shi wuce jani yan wanki ne sallah gyaran zuciyar wanda ya zai sallah zuciyar shi ta jar wanda ya zai da azumi zuciyar ta jar wanda ya zai da katun ƙur'ani zuciyar ta jar sai za ka je ka lura da kyau ka gani in ka ga ba ka sallah ba ka bin Allah ka yi da iyayenka kana iya zagin Allah ka yi da annabi rahama sallallahu alaihi wasallam kai ba ma jin shi ba yace wala siyama amsalika alladhina idza salat idza salat qulubuhum tasmu qulubun kathirina bisa kabiru musamman ma irin ka wanda in na gyara zuciyarka zuciyar mutane ta za ta gyaru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من عمر النعم Allah ta'ala da shiryar da mutum ɗaya saboda kai ya ba ce ka samu garken tumakai ko dabbobi ko raƙuma. Hatta a yi shirin ce kai hatta ga cewa ni zan kana lawa a zinari da Allah zai mun izini in tasarrufi ne jori Allah ya mun izini in dinga tasarrufi a cikin halitta لرفعت همتي أن التصرف من إصلاح القلوب wannan magana ce ta ji ba wai da Allah zai mun izini in dinga tasarrufi a cikin gwamnatin shi wallahi tasarrufi na ba na tara kuɗi ba ne tasarrufi na gaba ɗaya zan mai da shi wurin gyara zukata ne ko sai Allah ya ce to ai na ba na ba ka sai ce kwarai ka bani kwarai kuwa kan hafsani bil ilmi wat tasrifi إن كنت كن يكون بلا تسبيب لكنني اتخذته وكيلا تأدبا فكانني خليلا صدق الله مبودي الله شو نشاء وقلت لا إله إلا الله محمد أرسله الإله فقاد مني سره بلاءات يكسرني ما عرف الله السلف سواء الكبار والسجار أكثر والهجير والمزار سواء الذكران والنسوان سواء التعلوق والسلطان لو شئت أما فيضهم بسيطا وأدركوا أسراره مهيلا علم ذلك فلان وفلان كذا فلان والسماء كيان ومرة أخرى ترون عجبا من فيض ذا الختم إمام المجرى وذاك كلا فيضة التجاني مدد مصطفى وعي أبناني وذاك كلا من نجم مناني أعمله حسن رجلاني أوجدني حقا لجبر الكسل وإنني وكيل سر السر وأشياء وبنو فلائل الشيخ سوري أدنى أكيد الشيخ دنيا بك سسين aqida shi aqida shi ta ahlus sunnati wal jamaa aqida shi rayi radiyallahu anhu saboda kyautata aqida shi ne farkon harsashin jinin da zaka yi imanin ka shi radiyallahu ya zaba aqidar ahlus sunnati wal jamaa ta zama ita ce aqidarsa kamar yadda yake bayani a wurare da yawa wancan baitukan da makaranta yana faɗin aqidarsa ne raditu bi rabbi wala hanifatu maslaki إمام رسول الله لا تخلفوا دليل كتاب الله والبيت قبلتي نسيم وبه الأعرام مؤمن نسجي سجودا راجعين وإننا على ذا درجنا الدار لا نتعصب ولسنا نبالي بالسبيل فلا نرى سوى خارج الأكوان يريد ويذهب ونذكر مولانا الجليل تعرضا لا آلائه شكرا ولا نتكشف to a ƙarshe wasiƙar da ya rubuta wata ta ce wasiƙar da ya rubuta wasiyarsa ta ƙarshe kafin ya rasu Allah ya ƙara mai yadda ya ce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyi karim ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wahidan fi dhatihi wa fi dhatihi wa af'alihi wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا احد وان سيدنا محمد عبد الله ورسوله عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون خاتم الانبياء والمرسلين وامنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله الى اخر ما تدمرت كاتبه سوره البقره صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. شو رضي الله عنه ولا شو عقيدة كما ولا جميع بيزوم لدعيتا بتسابع لمسلم شيبا أذكار التربية بتسابع لمسلم شيبا سورة كرم كسكرة متشرب على يوم daga ɗabi'un da shi bar masai yana gaya mana yadda failarsa take ya ce wani hikimatu fi zuhuri hazil faila fi hazil zamanin fafi nufin iman fi gulubin nar wa kasratul jarqat dallat wal mudilla wa hazil umma ummatun marhuma tarfi tafiyun al ma'arif wal haqa'iq kan yarji'u ila sunni fitratul iman yace hikimar da ta sa Allah ya bayyana da wannan faila a wannan zamani batacce shi ne raunin imani a cikin zukatan bayi da kuma ƙungiyoyi ƙasassu masu fatarwa in ba dan fanya ta zo ba da zamani da kansa zai ce la hawla wala quwwata illa billah zamanin da ake cewa annabi sun ka bakwa a kai iyayen sa wani ba aljanna ba a faɗi maganganu ga so in ba dan fanya ta zo ta rawa maulidi ba ta rawa soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga diwanin nan an buɗa mana shi idan mutum ya ce maka annabi kaza kaza kaza sai shi ce ƙarya ne fa huwa tajil lillahi farko ayyuha fa mulku ayyuha kaza malaku lidaka sarawal fashi wa qurani wa min khaybatin kadin sana an wa khaybitu wa saru shuqqul hujuba nuru muzahim wa la khajin illa tatanna lahu witu yes saboda haka yawa mu kyautata mu'amalar mu kuma mu yi karatu cewa ce da budda an tuqaddima ta'alluma sannan shi wa Allah ta'ala ya ce fal yawma matlabi lahum qulumun zahiratun tasabuha qulub kuma shehu shi wa da shiga radiyallahu ta'ala wa ba wannan yani ya ga ya mana suwa ne yan faida yace aikin su sallah karatu sai yawan zikiri da yaban ya biyu da shehu ba su ko da shi to da ka in kana so ka gane kai dan bala ne kai ma ka zo aikin ka sallah aikin ka karatu aikin ka yawan zikiri ko kuma shi kullu to da ka koma ka san biya ne goran faila ya isa goran faila ya fi banta mu da yan faila kuma yi mana bayani akan tarbiyya ya bayyana mana tarbiyya kamar da ake can zamanin shi wani tijani ne a biya kuma haka ce ba saboda haka da yawa waɗansu mutane suka zo su yi wa'azi a kan cewa fa tarbiya masu tarbiya su ne yan hakika masu tarbiya su ne kaza masu tarbiya su ne kaza a shi lalatacce lalatacce ne saboda yan boko haram ba za a daina musulunci ba ba za a daina shiga addinin musulunci za su ɗaga tuta suna la ilaha illallah bakin suna kumfa amma suna yanka mutane su zartu ko su kama mata su kai su daji shi ma yana nan duk musulunci shi yasa wato duk inda ka gani akwai lalatattu ba wai a faila bane kawai a ce haka ana ɗiban karuwai a kai su makama a nemi kuɗi da su ana ɗiban barayi a kai su maka suna yanke aljihu da lalitar mutane don a samu kuɗi waɗannan su ba duk yana kita ne shi bayan aka rena kenan wato duk wanda ya ta'ara a gaban ta ce yan hakika in dai lalata ce hakika to akwai su da yawa a musulunci shugaban alamar shekarar jiyar laro ya ce ya sahibi ka matarbiya ka samu rabo wancan da idan cikinta kar ta sa ka biya kaga shi ya shirya ranar da jiyar shekara kuma saba'in ba shi ya san da irin wannan abu kuma ya sa abin da zai faru ya sa akwai lalatattu da za su zo su zaki Allah su zaki Allah su kiyaye Allah su sha biya su yi zina su zaki iyayensu su rera kowa su wulakanta alkurani su ce faida hakika su ce kai karka damu da irin wannan shashashen bannu maguzawa ne ya sahibi kama tarbiya ka samu rabo wani tarba insan cikinta kar ta sa tafiya yace ai yace ko da musulunci da dariƙa da ba su fake in ka yi izina irin su fa sai ka fashi niyya ai ba fayya ba ba hakika ba ce kai har shari'ar ma har ɗariƙar ma in ka yi isra'il waɗannan mutane suka fi shirya amma idan kai kula da akajiransu da kyau alwar tsakakkunsu sun shirya gudujiya Wata yau suna kallon irin ɗan hakikan nan masu tara gashi masu lalata masu zage-zage masu shan giya da neman mata munafiki ne muke shi rai. In masoyin sa ne kalli su shi wa arba ke jan ya kalli su shi wa gulmati ya kalli su shi wa ƙarin su bauchi. يكلف شيء أبو بكر شو تمام يكلف شيء عبد الرزاق يكلف شيء شيء أمير الهرمي dan me yake kallon da ne munafiki ne na so zaki shi ya kasa to bari duba lalatattu yara yara sai zaki kaina amma in ba munafiki ba ne ya kalli jagororin abu shi yasa shi da ce amma idan kai kula da akazaran su da kyau ayyawar tsakakkun su sai sirri ya gudu jiya yake hajjinka hajjinka in ba ka ikon yi ba karka murfa shi ne hajjinka wani kuma ne ce ko ma ka so su dawama ya ishe ka rabo duniyar ukurin da mata yanka har da tsiya hajjinka in ba ka ikon yi ba karka murfa duk wanda ya ja da su ya ba ta kada domin a kan gaskiya suke zahirin ta suwa sai jahili ce musu ba ko dalilu daya
جيران تواكو يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله فالله كادن سسود سوكر آيا وجن بايا وتي وسشيكار تريكو يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله فالله كادن سسود سوكر آيا وجن بايا وتي وسشيكار تريكو
aikin su sallah Salati sai yawan zikiri da yawan nabi da shehi ba su ko dajiya laila ila la laila ila la.
aikin su sallah Salati sai yawan zikiri da yawan nabi da shehi ba su ko dajiya laila ila la laila ila la.
alhamdulillahi رب العالمين منه له سبحانه جل أحمد إله ديا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله حمدا وفي خاتم والشكر لله إذ وافى والهارون لا إله إلا الله لا إله إلا الله إني خديمك بل عبد لك وعبد بل عبد عبد وعبد العبد والهارون لا إله إلا الله لا إله إلا الله
عبد وعبد العبد والهارون لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا أحبك يا شيخي ويا سندي يا مرجعي مرجعي يا شيخ وهاون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا تدوم جديدي جوات الكل برهام لا لا إله إلا الله لا إله إلا لا الله تدوم جديدي جوات الكل برهام لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Sayyidina Muhammad Rasulullah alaihi salamu da ‘yan uwa samari da ‘yan mata duka abun fahimta shi ne shewar Jallaro ya yi rayuwa mai kyau. Ya so Allah, Allah kuma ya so shi. Ya ba Allah, Allah kuma ya yarda da lamarinsa. Domin dama ita soyayya ba mutum bane zai sa mutane su so shi. Idan mutum ya ba Allah, sai Allah ta'ala ya kira mala'ika jibrilu sai ya ce mata ya jibrilu inni uhibbu fulanin fa ahibba jibrilu ina son bawa na wani kai ma ka so shi sai jibrilu ya ce ina son shi ya ubangi sun ma'amara hu bi an yunadi fi sama'i inna allaha qad ahabba fulanin fa ahibbuhu Allah yana son bawan sa wani ku so shi sai mala'iku su so shi sun mayu da ulawul kabulu fil ardi sai a bashi karbuwa a kasa سورة شبران رضي الله عنه ألا يا باشي كربوع كريمك ملك الملوك وأمرها خليمك مخدوم الملوك أبيها مطاعا أمينا في الأوامر كلها فيشير الله وإلهي بصيرا سورة تعتشي سماري مي كرات يماتا أي كرات wannan ɗarika da muka karba mu kula da lazumi da kyau lazumin sabi kar mu manta lazumin yamma kar mu manta kar mu dinga yin sauri sauri yana haifar da nawa ɗariƙar in an riƙe ta da kyau ba a shekara sai an fara ganin annabi sallallahu alaihi wasallam in dai an riƙe ta da kyau za ga mutum ya fara daga mafarki rubiya rubiya rubiya rubiya rubiya har ya fara ganin khayal khayal ukhayyiruhu fi sadiri wa ta'anna ma arahu iyalan wa huwa minni ya qarubu har bawa ya kai to amma rashin riƙe abin da kyau minti biyar mutum ya yi lazimi ya gaba wazifa ba za a shigo ba sai an fara haidala ko jawara sai kawai kaga mace ya faɗo kama a gama an tana wani ya shafa so irin wannan ne duka shi ne ke kawo fitintunu a dariga mutum ya zama kawai da wani abu a cikin dariga sai neman kuɗi da dariga sai neman kuɗi da sunan shiro sai zagin yan uwa sai cutar yan uwa sai rigima da yan uwa kaga mutum yana cikuntar lamarin mukiya a maida kin yan uwa zai shiga cikin mukiya shehu inda zai samu kuɗi yana son su amma da ya yi cikin masoyin shehu sai ya fata ya fara takama yare da masoyin shehu amma makiyin shehu su ne adinansa wani dukkan na hali ya yi alkawari ya saba alkawari to shi ne sai Allah ya jarabce shi da kin waɗanda Allah ta'ala ya yi tarsu shi za ka yan uwa mu riƙe a ɗarikanmu da kyau mu dinga yin lazimin sabi da kyau astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan salati shi ma shi take take لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مش بالتو إن من جاء كما مكان تسوى الأركاري الاختياري سر زيارة سر الفاتحة سر صلاة الفاتحة مصبعات الأشر الأسماء الإدريسية مكان تاسو جائزة مدام كون الأولياء تفسير الآفاق مكان تاسو wannan shi ne yake gwada cewa wannan shi wajen yana zai zama wani abu a cikin shi amma wanda bai damu da lazumin ma sallah ma ba a yi so da ka kula da sallah da kyau kuma sannan mu girmama iyaye mu idan iyaye mu ce yadda ba fa duk sai gaba inda za mu gane wannan samari in iyaye mu ce yadda ba musamman mahaifiya in ba ta yadda ba wala ba inda za ka motsa a wani ɗin ba ka tsaya za ka shiga cikin ciwo kai tafiya mai nisa in kai da shiga kwanta ka farka sai ka zo ka inda ka taso jiya a nan kake ba ka zo kowane ba haka nan mace in ta karbi da za ta yi wa mijinta biyayya in ta saba mijinta ba inda za ta sannan mu nuna da kuwa lafiya idan kana muridi iri na kar ka nuna jima da wasu mutane ko da ɗayan gida na kai ta salati ko har ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka'ida duk inda ka ga miki akwai masoyi duk inda ka ga namiji sai ka ga mace in ka ga fari akwai baki in ka ga zoro akwai gajere in ka ga haske akwai duhu haka nan da zai kyakkyawan aiki a gurin muna so kai tun da Allah ta bayyana kan kyakkyawan aiki ina zai ka ba sai bugu ita aikin ka kawai ita aikin ka kawai ita aikin ka kamar ta da kowa sa'an mara a gaba har sai ka je ga wani lokacin da sirrin annabi zai taba ka sai ga duk mutum da ya dan rabe ka shi ma zai kai shaki wani wannan shi ne amfanin dare amma lijina muƙabala rabbi zagi a'a kamar malaman shi wannan sai ka je zan carbin ka kawai sai zan carbi ka je carbi kai ta faɗin alheri ba a ran ta gauna wani mulki ko wani wani ne mu ma san mu kiran ba mu mu san su ba shi ne shi ma Allah ta kan musu da alheri rabbin ya kace fa'i inda Allah sun mai da zuwa ga Allah da jafai in ba ka da maki bacci za ka yi da dare amma in kana da maki ko ka kwanta in ka ci da wani kazafi sai da banka ya faɗi wannan sai ka farka za mu dakata a nan a ƙarshe da yanwa duk mutumin da ba za ka iya taimakonsa ba karka cuce shi in dai ba za ka iya taimakon mutum ba karka cuce shi ko kirista ne shi in dai ba za ka iya taimakon shi ba tsale shi kawai ka wuce shi duk mutumin da ba za ka iya shirmar da shi ba karka batar da shi duk mutumin da ba za ka iya matsar da shi gaba ba kar ka janyo rigar shi baya duk mutumin da ba za ka iya shiga gaba ka nema masa hanyar da zai bi ce bai kira rayuwarsa ba to in shi ya je yawa har ya samu hanya kar ka je ka toshe kar ka je ka toshe sannan duk mutumin da za ka iya sa hannu a aljihu ka ɗebo ka bashi ba kar ka sa mai hannu a aljihu duk mutumin da baka bashi ba sai aka baka ka bashi kar ka hana shi duk mutumin da ya faɗi ƙasa ba za ka iya ɗaga shi ba kar ka sa ka ba ka sa kansa kafin in tashi daga wannan mazauni ai an sani a jega miki kuma mashin shi wala da jega su daga hannu au kaga aboki na ma hannu biyu daga to in ko haka ne ina so in ga hadiyar shi wala da ke ga a nan domin ko diyarsa tsokar jikinsa tana nan ina so in ga hadiya ina so duk wanda yake da soyayya ya kawo hadiyarsa ya zo a nan mu tattara gaba daya mu bada